الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu na alfiƙihu a wannan littafi mai albarka matnu al-ashmawi a wannan littafi mai albarka a wannan rana ta lahadi ya zamo nawa kenan sha uku sha uku ga watan rabi'un al'akhir hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya muwafaka da hudu a biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar to za mu ci gaba da inda muka tsaya insha Allah muna nan cikin kitabu kitabu siyami ko na'am darasinmu na ashirin da da biyu na maha kwana to an kai wajen shuruɗu ko sai Allah ya taimaka tumala ya ce wa min shuruɗi wa min shuruɗi sahati saumi yana daga cikin sharuɗa na ingantar azumi mala ya ce an niyatu wajibi ne ga mai azumi ya ƙulla niyya. To, Malal Qasim ne. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Malam Bashir.
Eh, ai, afuwa ko da ka kira kar baka Allah muna dan muraja'a ne da ɗalibai.
Eh, na'am.
Muna karatun Misbahur Rawi
To, masha Allah, masha Allah.
da Lamiyatul Af'al.
Masha Allah na shehu Abdullahi da wancan na Ibn Malik eh.
Eh, da Al-Ashmawi.
Ah, masha Allah tabarakallah, masha Allah tabarakallah.
Shi ne na kira don a gaisa da ɗalibai dai suna jin ka Ah, insha Allah.
To yayi to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, akramakumullah kuna lafiya? Ya kokarin ku kuma ya karatu. To barakallahu fikum wa fi ilmikum. Allah ya muku albarka. Ya kuma sanya albarka cikin wannan karatu da kuke yi. sai kuma a dage a ƙara ƙoƙari a ƙara jajircewa ta yadda Allah ya muku baiwa da ni'ima ta samun wanda zai karantar da ku ya ba da lokacinsa ya ba da ilimi tataccen ilimi wannan ni'ima ce barida to wajibi ne ku mai da hankali ku tsaye a kanta sosai da sosai wajen jajircewa da fuskar haddace ilimin da ƙoƙarin fahimtarsa sannan da girmama su malaman da suke baku ilimi din. Yawwa yana daga cikin girmamawa yi musu addu'o'i na alkhairi da kyautata musu ga dukkan abin da ya dace. Eh, Allah ya sanya muku albarka. Eh, Shi kuma Malam Bashir shi ma Allah ya saka masa da alkhairi. Ya ƙara yi masa albarka. Eh, Mun gode kwarai.
Lakum Allah khairan. akramakum.
Jazakumullahu khairan.
Amin wa iyyakum.
Khairan.
Lakum Allah khairan. Na'am. to ya ce anniyatu sabiqatu lil fajri niyya wadda take ta gabaci alfijir eh kina ana buƙatar mai azumi ya ƙulla niyya kamin ƙullowar alfijiri ko Mm, to sawa'un daidai ne kana fardan azumin nan farilla ne ko au na fulan ko na nafila to kaga fardan da nafilan duka ai mazari mazarai ne ko mm fardan fi'ilinsa kaga farada ko kaga sai a ce fardan kenan ala wazni fa'alan to haka shi ma nafilan shi ma daga nafala ne ko Mm. fa'alan kenan don mazdarin su ɗaya to wai za ka yi azumi ne na farilla ko na niyya to duka dai sai ka yi mi sai ka yi niyya wadda ta gabaci alfijir wanne ya wahidatu niyya ɗaya kafiyatun ta wadatar fi kulle saumin ga duk wani azumi ya jibu ta tabu'uhu wanda ya zan wajibi a jeranta shi a bibiye shi kar a yanke shi to in ka kulla niyya a farkon azumin to ta isa ma duk sauran waɗanda za su zo daga baya ina misali ka siyami ramadana ko kama azumin ramadana eh kaga ai shi ba a yankewa in dai ba uzuri da shari'a ta yi rangwame ba ko kamar rashin lafiya ko tafiya da sauransu to wannan a ramadan niyyar da za ka yi tun azumin yinin farko to wannan niyyar ta wadatar ba dole ne sauran daruruwa su ma sai ka yi ta kwana da niyya ba wasu ya mai kafarati zihari haka da azumin kafara ta zihari tun ya kamanta wadda ta haramta gare shi da matarsa ko ya kamanta matarsa da wadda ta haramta gare shi kamar mahaifiyarsa ko ‘yarsa, ko? Wal katili, to ana aka ce sai ya yi kafara kamin ya kusanci matan. Wal katili ko kafaran kisa, wal naziri ko, azumin kafara na bakance, mutum ya yi wa kansa alkawali zai yi wani azumi, kila ya ce na kwana goma. To fa wajibi ne yami, ya jeranta su duk da shi annazar wasu na ganin a iya rarrabawa amma dai ya danganta daga yadda ya yi bakancan in ya ce zai a jere to in kuma zai a rarrabe to amma in ya yi niyya ɗaya to ya wadatar to annazar allazi shine wannan da aujabahu ya wajabta makansa al-mukallaf mukallafi ya wajabta makansa ala nafsi akan kansa wa amma siyamul masrudu amma azumi da ake jeranta shi amma kuma ba na ramadan ba ne ba na kafara ba ne ba na alwashi ba ne an gane kawai dai mutum ne al'adarsa ta gudana yakan yi sardin wani azumi kila na kwana biyar ko na sati ɗaya duk wata kila ya ɗaukan makansa ko duk bayan wata biyu zai yi kwana goma yana azumi ko bayan wata uku zai yi kwana sha biyar yana azumi a gane amma ba ya lizimta makansa ba kawai dai ta tsamo allilla an gane to shine azumi almasrud ma'ana wanda ake je abin jerantawa to in shine waliyawmul mu'ayyanu ko kuma wani ne da mutum ya ayyane yana yi kamar ranar litinin ko ranar alhamis to falabudda mina tabbiti to shi iri ne wajibi ne a kwana da niyya fiye a cikinsa kulla lailatin kowane dare ai shi irinsa to sai an yi tabbitin niyya saboda shi dama ba sharaɗi ne a bayar da shi a jere ba kamar na ramadana kamar na kafara ko alwashi da mutum ya ɗora wa kansa cewa zai azumin kwana goma jalla a wannan kawai azumi ne ya ware ko kuma wani ne ta ɗawa'an lillah an gane to duk sanda zai yi azumin to sai ya yi tabbitin niyya ga saɓanin na ramadana da na kafara da sauransu ko eh su ba sai ya yi ba ko da ya yi daren farko kawai ya wadatar masa. Wa min shuruɗi sai hatu sau yana daga cikin sharaɗin ingancin azumi, an naƙa'u min damil haidi shine tsalkaka daga jinin haila ko wani fasi da jinin haihuwa kenan mace in jini ya zo mata kaga ba zancen azumi ko in ta haihu matukar jinin ba ya dauke ba to ba za ta yi azumi ba eh ba za ta yi azumi ba amma za ta rama eh sallah ne aka dauke mata fa inin qata damul haidi in jinin al'ada ya yanke wanne fasi da jinin haihuwa qabla alfajiri kame alfijir ya fito walau bi lahazatin koda da sakan ɗaya ne an gane da fitowa alfijir sai wancan jinin da aka ce ba azumi tare da shi sai ya ɗauki to waje ba alaiha sau mu zalikal yau azumin wannan yini ya waje ba gare ta muddin dai alfijir bai ya fito ba ko da sakan ɗaya ne ba ta ciya to ai ba lokacin in yi sahur kawai za ta yi tazarce ne tunda sakan ɗaya na isa ko ruwa a sha eh a gani amma kuma dole sai ta yi to yana da kyau mata a yi musu tambihi wannan babi don suna sakaci kwarai da gaske to mala ya ce ah to ina mutum wanka ya ce walolam ta bi tasil ko da bata yi wanka ba eh za ta wuce an gane da azumin illa iyaka sai ta yi wanka daga baya domin sallatar sallan asuba eh illa ba al alfajiri kai ko da a ce ma bata yi wankan ba ma sai bayan alfajir din ya fito wato adun niyatu ana komar da niyya idan qata'at tatabu'u بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك to ana sake kulla niyya idan niyyar idan yankewar azumin da aka ce a yi shi a jere eh ya yanke sakamakon rashin lafiya mutum ya fara ramadan an yi kwana biyar sai rashin lafiya ya zo masa sai ya aje bayan kwana biyu kuma sauki ya zo to sai ya sake kulla niyya eh wannan don ya maka istidraki ga abin da ya ambata a baya cewa niyya ɗaya ta daren farko ta isan mu duk sauran kwanakin ramadan e to wancan ana magana ne in wani dalili bai sa azumin ya yanke ba amma in wani dalili ya sa mutum ya aje azumi kuma watan bai kare ba yana son ya ci gaba to sai ya sake tajdidun niyya saboda wannan inqita'i da aka samu ko mace mai jinin al'ada ko mace mai jinin haihuwa ko abin da ya kama da wannan ko matafi duk ya shiga duk wani ai shine wa shibhi zalika wa min shuruti sihhati sawmi yana daga cikin sharadin ingancin azumi al'aqalu hankali azumin mahaukaci bai inganta ko wanda ya sha maye azumi hankali ne ya gushi ya sha wiwi ko ya sha giya to ko ya yi sahur aikin banza ne tunda bai da hankali ko kuma ya sha kwaya irin masu shan kwaya in sun yi saho duk waɗanda masu da azumi tunda babu hankali matuƙar dai hankali ya gushe to ba ba ibada ko ta fuskar inganci faman la aqala lahu duk wanda babu hankali tare da shi kalma jinuni kaman mai ciwon jin mahaukaci walmuguma alaihi ko wanda aka somar da shi kamar mai farfadiya to la yasihu minhu sawmu fi tilka hala a yanayinsa na hauka ko farfadiyarsa to azuminsa ba ingantacce ba ne ko ya yi kawai da ya yi zama da kishirwar banza duk sanda hankalinsa ya dawo sai ya abin nan saboda haka masu shan kwaya lokacin sahur to su daina duk yana ciki irin mutum na da iska sai iskan ya taso masa azuminsa ya rushe ko da yana da azumi saboda hankalin shi ya gushe yanzu a wannan lokaci ba makallafi ba ne da haka ko da hankalinsa ya dawo to in rana ba ta faɗi ba sai ya kamun baki bayan sallah sai ya rama haka shi ma mai farfaɗiya in ya farfaɗo rana ba ta faɗi ba shi ma ya kamun baki bayan sallah sai ya rama amma babu kafara kawai ramuwan ɗaya ne za su yi saboda uzurin ba daga gare su ba ne amma saɓanin ɗan ƙwaya wanda ya busar da hankalin shi daga to wannan sai ya yi ranko da kafara Mm, saboda shi kaga shi ya jawa kansa ko ba haka ba Eh, to dole sai an kula an tashi tsaye ana wa mutane gargadi in ba haka ba za a yi ta abubuwa a cikin jahilci kuma abin ba karɓaɓɓe ba ne wai jibu yana wajaba alal majnuni akan mahaukaci iza da ilaihi aqaluhu in hankalinsa ya dawo masa to duk sanda kuma hankalin ya dawo kuma azumin ya ya wajaba sai ya ci gaba Eh, kuma wannan azumin an bi shi bashi wanda hankalinsa ya gushe ciki walau ba da sinina kasiratin ko da bayan shekaru masu yawa ne Eh, kila hauka ta zo mai sai da ya shekara biyar bai da hankali to sai daga baya hankalinsa ya dawo to sai ya rama duk azumin nan na shekara biyar shi aka magana ai Mm. shi ne an ya ƙaddiya ba fata humina somi sai ya rama duk abin da aka bai shi na azumi fi hali jinunihi azumin da ya sadu da shi a lokacin haukarsa Eh. to kaga sai an kiyaye Eh. sai an kiyaye ya ce wato ai ba ni na jawa kaina ba Mm. ai shari'a sauƙi na mata yi mai don abin da haƙƙin shi a ce ya rama kuma ya yi kafara amma sai an ce an yahe mai kafara yanzu yawa kaga saɓanin ɗan ƙwaya shi yanzu zai rama kuma tare da kafara na kowane yini Mm, ciyar da mutum 60 eh to kaga akwai akwai rikici ko 'yan tabawa Mm.
rashin lahiya sun mai da azumi Mm.
ya zama to bai samu yin azumi eh kusan wata guda na'am shekara wata shekara a gen ta sake samuwa ciwon ya sake sake da azumi to sai ya samu wani shekara biyu kenan shekara biyu ya ce to shi lalle bai yin azumi yanzu tsakanin bayan hankalin shi kuma ya dawo hankalin shi ya dawo sau- sauran azumin da ya ci gaba da yin su lahiya amma waɗancan da an bashi bai yi ba ya ce kusan tun 2005 Ah?
eh tun 2015 eh sai dai gwamnati Allah ya taimaka mm.
ya fara ya ji wa'azi kenan dan ya ya ce shi a samu wani hadisi ko ya cewa ba wani zancen a ba magana ciyarwa azumin dai zai yi yau matukar dai yana iya azumin shi zai yi Mm. wani shekara nawa ne walsa haka Mm, likita ya yi bayani cewa ba za su taɓa yin azumi ba mm, sun kai abin zai tashi mm, da yake kuma nan gida sai an ka ce mm.
aka yi tambaya sai aka ce su rika ciyarwa to ya danganta in likitan kwararre ne kuma musulmi ne mai tsoron Allah eh, za a iya za a iya karɓar maganarsa to anan sai su ciyar Eh, in har kwararre ne kuma ya tabbatar da cewa lallai azumin ba zai yi ba to wannan sai a ciyar sai a ba su hukuncin waɗanda suka gajiya da azumi wa misluhul mughma alaihi kuma mahaukaci to wanda aka somar da shi mai farfadiya to irin mahaukaci ne shi ma za a faka a lokacin da ya wartsake hankalinsa ya dawo to shi ma da azumin da aka bi shi cikin farfadiyan nan sai ya rama shi wa min shurutihi ya daga cikin sharadin azumi a wa min shuruti sihhati as-sawmi yana daga cikin sharadin ingancin azumi tarkul jima'i barin saduwa wal akali da barin ci wa shurbi da barin sha tunda dama su ne ma azumi in ka hada da niyya da ikhlasi to kaga ba zai yi kana azumi kuma kana waɗannan abubuwa ba ko wa man fa'ala wanda ya aikata fi nahari ramadana min zalika a cikin yinin ramadana ba darensa ba ya sadu da iyalinsa ya ci abinci ko ya sha muta'ammidan kuma ya da gangan to ya jawo kansa aiki zai yi ramuwa kuma zai yi kafara tun da mi daga kai ya yi Eh, in kuma da mantuwa ne to su malikiya sun ce ya rama babu kafara in mantawa ya yi ba ya yi ne da ganganci ba Mm, wasu kuma malamai akwai mazhaban da suka ce a'a babu komai a kansa sai dai istighfari ga Allah tunda tunda ba gagaye ba Eh, tunda can ana ma addu'a rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kuma hadisi ya tabbata fi sahih muslim Allah ya ce ya karba wannan addu'ar Allah ya ce ya karba sai suka ce to kenan ba za a ce ai sai sun rama din ba to dai an yafe musu su kuma malamai suka malami- malamai daga cikin malaman malikiya suka ce a ba wai azumin an ka yahe masa ba kama shi da zunubin shine Allah ya alkawali to an yafe masa tunda abin da ya duk da dai da mantuwa ne laifi ne ya cancanci Allah ya masa azaba to laifin Allah ya yahe masa amma shi ranko yana nan Mm. amma ba za a ɗora masa kafara ba saboda rashin ganganci bai yi niyya ya keta alfarman da ita kafara tana da alaƙa ne da keta alfarman watan to shi ba za a sa shi cikin waɗanda suka keta alfarma ba an gane to shi yasa ba za a ce yayi kafara ba amma zai rama eh min gairi ta'awilin qaribin in dai cin nan nasa ko saduwan nan tasa ko shan nan nasa da yin ramadana ba tawili ya yi wanda yake makusanci ba don tawili kala biyu ne akwai at-ta'wilul qaribu akwai at-ta'wilu al-ba'idu eh to in qaribi ne za a karba za a karbe uzurinsa in kuma ba'idi ne ba za a karba ba suka ce a ta'awilul qaribu shine mutum ya yi abu ya dogara ga wani abu wanda yake maujudi wato ya dan dogara ga wani abu wanda eh din abin akwai shi kuma shari'a ta san da shi sai dai ba haka hukuncin yake ba karancin ilimi ne yasa ya dauka haka abin yake amma ba haka bane tawili ba'idi shine ya dogara ga wani abu wanda asalin ma babu shi shari'a bata san da shi ba to tawili karibi suna ba da misali kamar matahi ya yi tahiya tunda an faɗa cewa in mai azumi ya tafiyan da ta kai ƙasar to ya samu ya aji azumi bayan sallah sai mi sai ya rama to shi da ya yi tafiya tafiyan nan ba ta kai ƙasar ba kuma ya aji azumi ya ci abinci da aka tambaye shi sai ce to ai Allah ce waye fa in kuntum marada aw ala safarin to shi ya dauka ko kawai duk tahiya normal ne kawai aji azumi shi bai san cewa a sai in tahiyan yawa to kuma tafiyan tasa gajera ce bata kai a yi mata kasar ba sai ya ci abinci na fatar an gane to kaga tahiya abu ne sananne ga shari'a gashi ma aya aya ta ambata sai dai bai fahimci wace irin tahiya ake nufi ba to sai suka ce tawilinsa tawili ne karibi to babu kafara a kansa amma zai ramaye ne duk da ai da ganganyaci ko ba da ganganyaci ba amma tawili yayi ko ba tawili yayi ba tawili yayi ko kuma ya samu gurguwar fahimta wani malami ya ce masa ai in kana azumi an kai ma ƙaho azuminka ya kare to da an kai masa ƙaho sai ya ci gaba da cin abincinsa alhali kuma ƙaho bai kare azumi to shi ma malamai suka ce zai rama yinin amma eh, amma babu babu kafara a kansa Mm, ba za a ce to ai sai ya yi kafara ba Eh, saboda akwai abin da ya dan dogara gare shi kuma wanda yake kaga samamme ne Eh, wanda yake kaga samamme ne to wannan yana daga cikin ah, abin da suka ba da misali da shi na tawili karibi Eh, na tawili eh, karibi to tawili ba'idi shine a kamar misali mutum ne ya saba don ranar jima'a bisa ga al'ada abin da ya fi yawa a rayuwarsa sai ya yi rashin lafiya to da aka zo daren jima'a tunanin ciyawa ya gari zai tashi da ciwo sai ya ƙi azumi saboda wacce al'ada da ta gudana gare shi sai ci abinci to wannan tawilun ne ba'idun saboda rashin lahiyan ya zo tunaninsu yake yi ko? ko kuma a mace ce ta saba duk a kila goma ga wata jini yakan zo mata kuma goma ga watan sai daidai da ana cikin ramadan ne Eh, sai ta ce to daren wannan yini na goma ga wata ba za ta yi azumi ba saboda abin da ya gudana gare ta jini na me sai ta ƙi tashi da azumi ta ci gaba da cin abincinta da aka yi mata magana sai ta ce to ai dama jini ya saba zo mini ne shi yasa ban yi ba to shi ma tawilinta ba yi ne ba za a karba ba saboda jinin ya zo kaga ta dogara ga wani abu wanda mi babu shi babu shi to tunda ko shari'a bata san da shi ba ka gami yawwa ko mutum ne ya shirya tun da daddare ya shirya kaya ne da komi da komi zai yi tahiya yana jiran in sahiya ta waye yawwa can kuma an ce mata hi an ɗauke masa kuma tahiya nan da ya niyya ta kai kimanin ƙasar sai ki tashi da azumi an gane to ko da ya yi tafiyan babu azuminsa saboda a lokacin da an gane ya ƙin azumin babu ta ba ta zo ba ko ta zo tunda ai aridi na iya gittawa tafiyan ta me to shi ma gaga tawilin sami ba'i ne to waɗanda dukkan su za su rama kuma za su yi kafara Mm, to shi yasa ya ce maka min gaira tawilin karibin Mm, wala jahalin kuma banda wanda ya ci abinci an gane bisa ga ya jahilci cewa wato kila sabon musulunta ne Eh, ya musulunta shi bai ɗauka in ana azumi ba a cin abinci ba an gane sai ya ɗo azumi kuma ya ta yana cin abincinsa sai aka ce to kai ai baka azumi halayen ayin mai azumi bai cin abinci to shi ai bai sani ba ba a karantar da shi ba to shi ma wannan babu kafara amma zai rama yinin eh duk da sabon musulunta ne ba za a ce ai an yahi masa ba a an dai dauke masa kafara wasu kuma suka ce wala jahala ana nufin jahalu wujubil kafara mutumin da ya jahilci wajabcin kafara an gane shi bai dauka ma akwai wani abu da ake kira kafara ba iliminsa bai kai ba bai taba jin wani malami ya faɗa ba an fahimci wannan sai ya ƙi sai daga baya to ko da ya ji wa'azi daga baya ba a cewa ya mi eh ko da ya san haramun ne a ci abincin an gane sai ya ci da gangan amma bai san me ana kafara ba saboda haka kawai da ya zo kawai sai ya yi ramuwa ba tare da kafara ba daga baya sai wa'azi ya zo masa sai ce to ai shi bai sani ba bai karanta ba bai ji wani malami ya faɗa ba eh to ba za a ce kuma sai ya yi kafara ma saboda lokacin jahili ne Eh, amma suka ce in jahilcin shi na uzuri ne inda yake rayuwa babu malamai an gane babu masu koyar da mutane amma in yana rayuwa tsakiyar malamai ko ɗaliban ilimi to shi ma ba za a karɓi uzurinsa ba saboda shi ya ƙi zuwa makaranta da gangan har zan ya faɗa cikin abin da yake haramun ne ga shari'a ko kuma shari'a ta wajabta shi bai sani ba e to wannan shi ma za a ce dole ya yi ya rama kuma dole ya kafara e don mi ga malamai a unguwarsu a garinsu kusa ga garinsu bai je ya yi karatu ba ai wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan aka ce hatta ya alama hukumar lahi fihi abin da aka faɗa kenan to in babu uzurin nan guda biyu da ya ambata duk wanda ya jima'i ko ya ci ko ya shafa alaihi alqada'u ranko ya wajaba gare shi wal kaffaratu da kaffara to wal kaffaratu fi zalika kullihi to yin kaffara a cikin dukkan abubuwan nan guda uku da aka ambata shine it'amu 60 miskina ciyar da miskini sittin muddan ko ne za ka ba shi mudu guda likulli miskinin bi muddin nabi ko ne miskini mudu- mudun nabi za ka ba shi wanda ake awon zakatul fitr da shi eh wanda za za a dafa man mutum guda zai iya ci ya koshi to shi za ka ba ba yana nufin ka ba mutum abincin yini ba a abincin da dai mai tsaka-tsakiyan ciki ba mai zari sosai ba ba kuma wanda bai cin abinci sosai ba an gane to abin da za ka ba shi ya ci ya koshi da shi ake bukata shi za ka ba mutum sittin na'am yau eh ba za ka ga mu- wannan mudun karamin ai mutum na can yi Mm. Ah. to ga abin da ka gani rubuce mu kaga sai ka yi amfani da abin da ka karanta yanzu ko ma'aunan ne ma daban-daban Mm.
ana zakatul fitr Mm.
shi muddin nabi hudana aka ba su Mm, hudu ake bai sa'i biyu Mm. a sa'i ɗaya fon mudu in dai mudun nabi ake nufi to shine a samu mutum ya cika tsaba ko shinkafa da tafunan hannayensa Eh, wanda ba mai ƙananan ah, tafin hannu ba ba kuma mai manya ba to in ya cika shi wannan shi ake kira mudu ciko guda malam ga- a yi wa irin wanga bayani yana zama daidai da irin zakatul fitr da ake hisuwa cikin kamar ma'aunin gudana a duk guda ne ai ai ko can mudu aka- abin nan za ka yi amfani da mudun nabi Mm. amma kaga shi ai ba ɗaya ake bayarwa ba ko Mm. Mm. Mm. Ƙwarai ko.
da abin da ga sa mutane na samu dan da mahurga ne Mm.
wan da na rantsuwan da na shi wancan to ai shi wancan sa'i aka ce ai ba ai ba mudu ba ai ai can ba ai maganan mudu ba ko ba haka ba in ma ambaci mudu a littattafan fuka hau to zaka ga suna kaidi ba za su ce ɗaya mudu su su yi shiru ba Mm. to shi kuma wannan na kafara ne ana nufin ka ba mutum abin da zai ce ya ƙoshi shi ake magana sa'i kuma yawa mutum yawa wa huwa afdalu to ciyarwa ɗin shi ya fi falala eh, a babin kafara to a malikiya ciyarwa ɗin shi ya fi ya fi ‘yan tabawa an gane? Eh, ya fi mutum ya ‘yan tabawa ya fi mutum ya yi azumin wata biyu da za a ambata suka ce saboda ciyarwan akwai maslaha na ciyar da mabukata eh, ka yi kafara sannan kuma ka kawar da yunwa ga talakawa kaga shi ya fi wasu kuma suka ce a ana la'akari da yanayin da ake ciki in ana cikin yanayin wadata kowa babu yunwa mafi yawan mutane to nan 'yan tabawan ya fi 'yan tabawan ya fi wasu kuma suka ce ana kallon halin ah, kinai ana cikin yunwa sai ka ba da abinci ko shi ya fi wasu kuma suka ce ana kallon halin shi wanda zai fitar ɗin mi zai sa ya ji cewa ya yi laifi to sai ya yi shi an gane sai ya yi shi in mai kuɗi ne to shi ba za a ce ya ciyar ba saboda don ya ɗibi wannan abin daga dukiyarsa bai jin komai shi azumi za a ɗora mai eh in yana da wadata kenan eh saboda haka a ɗora mai azumi ya ci wuya gobe kai ya sake ko ba haka ba in kuma talakana to ya yanta bawa tun da bai da ko sisi ya je ya kwadugo ya ta wahala sai ya tara kuɗi ya je ya sai bawa to gobe gobe ya sake sakaci eh in kuma ji ƙarhi ne matashi eh dan gane ka shedi to shi a ɗora mai azumi saboda in yana azumi ba zai ci amana wani ba eh, ba zai hana ma unguwa natsuwa ba ba zai dinga bige 'ya'yan mutane ba saboda akwai yunwa tare da shi to su suka ce halin wanda zai ba da kafaran shi ake kallo ya yake mai kuɗi in mun ce ya ciyar babu hikima gobe ma sakewa zai yi, saboda biloniya ne ko ba haka ba yauwa talaka in mun ce ya azumi gobe ma sakewa zai don dama ya saba da zama da yunwa ko ba ta ibada ba akwai ta dole saboda haka shi azumi gare ba komi na ba eh amma a ɗora mai ya je ya so bawa a ce kila sai ya tara miliyan kaza to gobe ya sakaci idan ya gansu eh to a gani shi ma maji karhi ba za mu ce ya yanta bawa ba ku ya ciyar saboda yana da karfin da zai je ya sana'a nan take ya samu kuɗi a azumi za mu ɗora mai saboda bai saba da zama da yunwa ba bai son wahala da sauransu to haka malamai suka ɗora to shine walahu an yi kafira ya samu ya yi kafara bai itiki raqabatin ya yanta wuya bawa kenan mu'minatin mumina kuma ba ana nufin sai mace ba namijin ma yana yi aw bi siyami shahrayn ko ya azumin wata biyu mutatabi ayni jerantattu Mhm. sai mu kwana anan mu tashi wa ma wasala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام malamin shi ya kamata wanda bai iya ya ciyar farkon yini ko ƙarshen yini sanda Allah ya hore mai Mm, sanda yake da dama Mm. in farkon yini yana da dama ya bayar in bai da sai da rana ko da yamma to ya bayar sanda Allah ya hore masa Mm.
ya samu a fitar da shi gaba ɗaya tun farkon azumi ya ba sa eh amma an ce maka ruhi ne an fi so kowane yini ka ka fitan mai nashi amma kuma wasu sun ce za ka iya bayarwa gaba ɗaya in akwai mabukata sosai in akwai mabukata yunwa ta yi yawa to za ka iya bayarwa gaba ɗaya Mm, sai ka rarraba ma illa shi kowane miskini 60 ɗin nan da aka ambata to sai ka bi su 60 ɗin nan ita ba a haɗewa ba irin zakka ba ne ba a haɗewa a ce a ba mutum guda ko biyu ko uku ko- ko da talatin ne bai halatta ba Mm, saboda haka in ka ba wannan miskini mudu ka sake neman wani haka haka haka har ka samu miskini 60 idan masu yin su ba su a yau Mm, ƙarshen azumi sun ka an ka kai azumi su ba su a masu ulsa su ba mutum guda sai ya zama ta yau kai an ka ba gobe kuma su ba kuskure ne Mm,
za ta wani na samu mm.
ba da kwaikiyar abinci eh ba da shinkafa in ba su eh za ka iya bayarwa shi ma ɗanyen ma an so ka ka haɗa da kayan miya mai askari ya ce musu habbi shi ne kayan miya ai Mm. ka ba da kuɗi ai ka ba da kayan miya Mm.
da tambayar malam usman Mm.
shi kamar yana tambaya ne ga wanda zai kafara mutum 60 Mm.
lokaci daya haka mutum sittin a'a kaka can ga mutum zaune Ka- kana kokarin canza mai magana
wanda kamar mai ulsa eh wanda bai iya gabatar da azumi mm, sai ya taba mutum guda ko zaman to tunda an ba to ai shine an ka ce bai- ba daidai ba ne rarraba wa mutane tun da haka ya zo a nasi ya musitti na miskinan Allah bai ce kawai a ba miskinai ba sai da ya faɗi mi adadinsu ba cewa ɗaya ba zakka kaga ta- zakka cewa ɗaya aka yi lulfa ƙara'i ba a ce talaka kaza ba Mm, to kaga akwai bambanci akan makalla wanda muke magana a kai Mm.
ba na kafara ba na irin wanda an ka ɗauke mayan azumi ta ai shi baka fara ne shi baka fara ne ai to baka fara bane menene na ga talatin da izu da ai to ai shi ne ka fara tunda haƙƙin sai ya azumi ko ba haka ba don tunda bai yi ba sai aka zo mai da kafara ya ciyar me da ma ma'ana kafara ya fi masa laifin abin da ya yi yanzu rashin azumi gare shi laifi ne Mm, ai duka fara ne duka fara ne na ciyarwa babu wani bambanci Mm, alaikum salam Mm. na'am a to in sahihi ne eh, in ba sahihi ne me yasa an kai mai afuwa sahihi ne wancan gairu makabul shi yasa aka ce ya rama ya yi kafara wancan kuma an karba saboda ya dogara ga wani abu wanda yake maujudi shi yasa aka ce babu kafara a kai saboda shi a abin da ya dogara gare shi akwai shi wancan kuma babu to kaga ba za a karba ba Mm, tawili da iya nan mm, za malam wani bihi na faruwa mm, ya taɓa faruwa ga mm.
ko wata kasuwa da naka zuwa ci kullum na ke cinta sai ka na ci kullum wallahi malam kullum subhanallah
wallahi Mm-mm.
sai ina cikin ina cikin lamari na sai in ji bayanin tawili karibi da tawili da ji abin
akwai akwai shi shi amma shari'a bata ba shi uzuri ba bata ba shi ba Eh, saboda abin bai zo ba ita shari'a tana hukunci da abin da yake akwai shi lokacin hukunci in abu bai zo ba to sai a jira Eh, tunda abu ne wanda yake a ɓoye zai iya yiwa ya faru zai iya yiwa ba zai faru ba Mm, yana faruwa da mutane da yawa sosai yana haka ne in sai da ya ji wannan sai ya ɗauki azumi na'am ya ce kamar irin haka ɗin da yake da wannan matsalar Mm, ya zo sai da ya taika so ya riga ya ɗau azumin shi mm.
to in ciwon ya zo yana iya shiga cikin mara lahiya ya aji azumi a sosai tun daga ciwo ya zo ai shi kenan ya haya bi waccan tawili ba zai ma dai ba ai ba wai yahe ba Mm. ai kuskure ne shi yanzu ai ciwo ya riga ya zo saboda haka hukunci ne hukuncin marar lahiya can kuma da bai ciwo bai zo masa ba ka ce ne marar lahiya ba za ka ce ba. shi tunane na yake bisa ga abin da ya gudana to ai ciwon ba shi na ka kawo shi ba Allah na ka kawo shi kuma ba nassi ba ne lallai sai ya yi zato ne galibi ina yawa kuma Mm.
kana ma tunanin ciye da ta horon nan sai ta to shi yasa shari'a ita ce ba za a karba ba saboda yana iya kin azumin kuma eh kuma sai ga lahiya to yanzu ya zai yi? kuma bai dauko niyya ba ya ma fara cin abinci to kaga ai ba ai komai ba kenan eh to dole a dan dinga wayar da kan mutane eh wata mata ta kawo mana na'am
cewa wata abokiyarta eh ya uwarta eh
iyayenta ka son su yi ma auren dole mm to ba ta son wanda aka son a haɗa ta da shi amma iyayenta sun dai zaɓo mata shi don sun ga ya cancanta mm da ta aure shi ita kuma wanda ta kasu iyayenta sun ce ba ta aure ne don ba su yarda da mutunci ba mm shi dai auren na nuna karabuwa sun yi hukumi an sa sadaki an yi komi mm da a yi auren mm kamar irin sura wata ɗaya ko wata biyu haka sai ta dinga sace wa tana zuwa wajen wancan mm, wanda ba a yadda ta aura ba
a hankali a hankali a hankali sai Allah ya kaddara kuma yana saduwa da ita sai ta samu ciki mm
to cikin na nan dai yana girma mm har lokacin ranar aure ta taho mm sai an ka ɗaura aure da wancan na wancan mm da bayan ɗaura aure mm su iyayen ba su san tana da ciki ba ba sani ba mm bayan ɗaura aure ana nan dai yan kwanuka kaɗan sai ta yi ƙoƙari ta je ta zubar da cikin mm da auren nata bayan bayan ta zubar da cikin mm sai ta ci gaba da zama da mijin mm to yanzu kuma sai Allah ya kaddari mm ta ji mijin ya yi mata daidai mm
ta ji mijin tana da ra'ayin ta ci gaba da zama da shi tana da ra'ayin ta ci gaba mm amma wadda matsalar kuma mm tana damunta ta zauna ta yi ta kuka mm shin ni an matsayin aurenta babu aurenta Inna lillahi wa inna ilaihi shi ne zance na gaskiya babu aure dole yanzu su rabu ta je ta yi istibra'i ta yi istibra'i to za ta iya koma masa da sabon aure sahihi da sadaki Mm. saboda an kulla auren lokacin ba bisa ka'ida ta shari'a ba saboda tana da ciki ka'ida kuma daura aure ba a daura shi da ciki sawa'un cikin na aure ne ko na zina ne cikin sharaɗin a ɗora ma mace aure wanda malamai ma magabata ke tambihi wanda zai ɗaura aure to shi wali ya tabbatar da ya tai da zai bayar cikin abubuwan da ake bukata ya zama ba ta ɗauki da ciki ba ta ƙarƙashin auren wani ba ta da wani ciwo wanda ka hana a yi aure duk sai an bincike waɗannan abubuwa sannan ake ƙwallo aure wannan shi ne ka'idar ɗaura aure to sai zan abin da ma ake bukata ma a sani ma ba ma shi ake tambaya ba ba ma shi ake tambaya ba a babu babu gaskiya ai yanzu duk fatawar da za a bata yanzu har abaza ba za ta samu natsuwa ba ko da an bata akwai fatawa amma ba ta da ƙarfi ba ta da a ina to ai ƙa'ida ita fatawa wala ya juzul fatawa bishazi wal marjuhi Eh, ita fatawa ba a yin ta da ra'ayi wanda yake shazi ko ra'ayi mai rauni a ƙa'idan fatawa in aka yi maka fatawa akwai ra'ayi mai ƙarfi akwai mai rauni to kai mai ƙarfi za ka faɗa haka shehu usman ya faɗa a littafinsa fathul basair ka gane ai yawwa Mm. Mm. Mm. shi kenan ai eh wa in ya tafarraka to ka gani ai zai iya yiwa ba ma wannan ba Allah zai ika mata ma wanda ya yi wannan sakamakon taimi wa man yattaqillaha to irin wayannan ayoyin za ku ja mata ita rahamar Allah ba a ba a hajarinta ka gani don kana cikin wani abu da kake so ba shi ka nuna wai in ka rabu da shi ba za ka samu iri ne ko wanda ya yi shi ba in kai haka ka muna nama Allah zato kenan Allah ba abin da ya fi karfin shi kai dai abin da ake so ka bi shari'a yau dai tun da ta gano akan ai ta ma gode ma Allah alama ne na imani ai kuma sakamakon wannan Allah zai iya mata wani matsayi da ya ɗaukaka darajarta da sauransu na'am to dama ka san da fatawa kenan dama ka san amsa kenan eh dama ya riga ya san amsa eh eh na'am kamar auren yanzu tun da ya tabbata babu shi kamar wacce cikin hanyoyi na bezon shawarar hanyar da zai sa a rabu in a sake kulla auren cikin ai yanzu ma a rabe suke kawai ita yanzu za ta shiga za ta shiga istibra'i shiganta istibra'i daga nan hukunci zai dora eh tun da yanzu ba a cewa ya sake ta dan dama ba matarsa bace zaman dadiro irin alakar da ta yi da wancan shi take yi da wannan yanzu wancan wanda ya mata ciki ba aure ba ne na banza ne na banza ne ai Mm, izinin yanzu a babin shawara da shi mijinta mm.
ko wanga da an ta aura auren ba ta da
a to ita ba ta sani ba tun da ai yanzu alamun nadama ne ya zo mata kuma ta gano ba daidai ba ne to kaga ai ta samu sa'a saboda ɓoyewar yanzu laifin biyu ne ga laifinta tsakaninta da Allah ga cin amana shi wannan bawan Allah saboda shi yanzu yana kallonta a matsayin mata aure alhali kuma zaman dadiro suke yi kaga wannan cin amana ne laihin zai zamo biyu a gani zai zamo biyu abin zai mata yawa Mm. a to ai dama haka ake so ai ya sani din sai ta abin nan sai ta koma ta ta yi istibra'i da ba a sa Eh, in bai da ra'ayinta shi kenan sai ta jira wani ga gari? a to ai yanzu wani na za ta gaya ma shi in ba dabba na ba yanzu yana dinga hituwa cikin mutane na ba mutane labari a to ya rosa kansa ai ai kansa ya rosa ai kansa kansa ya rosa ai ita za ta gaya mai ta gaya mai a to wani na zai faɗa mai kuma waɗanda ya kajin magana ai yanzu babu wanda zai gaya mai ya yadda in ba ita ba kai yanzu kana zuwa ka ce za ka gaya mai na ita za ta gaya mai ga yadda hakikanin al'amari yake Mm. shi ke shi bin shari'a dole ne a bi shari'a ka gane ha ba ku bari mutum guda ya magana kar ku koma kaman na'am kace me Mm. Mm.
ita an samu rabuwa ta aure saki uku Mm.
wanda ya kamata ta je in ta abin nan ta je ta yi aure in tana bukata koma can wajen shi sai ta koma Mm.